أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وامتداد العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشرف انظري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi fadli takabiratul ula cikin falala kabbara farko din nan wannan kabbara farko da muke ta fara shiga sallah a ce mutum yana samu masallaci yana zuwa masallaci ya riski wannan kabbara to falala ce da yawa ko bai riska ma ba kuma amma dai babban falala dai ya zo ya riski wannan kabbara farko din nan حدثنا عقبة بن مكرم عقبة بن مكرم يا من تدمو ونصر بن علي الجحضمي ونصر بن علي الجحضمي قال سوبينا عقبة ونصر سنجي حدثنا أبو قتيبة أبو قتيبة يا من تدمو سلم بن قتيبة شين سلم بن قتيبة عن أمة بن عمرو شكو يا كفادة أمة بن عمرو an habibu bin abi thabiti shi ukubatu dan shi umatu dan amrin shi kuma ya karba daga habibu dan abi thabiti an anas bin malik shi kuma habibu ya karba daga anas dan malik kala anas ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla lillahi arba'ina yawma wanda yawa Allah sallah kwana arba'in fi jama'atin a cikin jama'a asuba azahar la'asar magariba isha asuba azahar la'asar magariba isha asuba azahar la'asar magariba isha har kwana arba'in a cikin jama'a yadruku takbiratul ula kuma yana ruska kabbara farko Allahu akbar da liman zai faɗa ta farko din duk da shi kutiban lahu bara'atan Allah zai rubuta masa kubuta guda biyu za a rubuta masa kubuta guda biyu bara'atun minan nari ya kubuta daga wuta ba shi ba wuta sai dai Allah ya kiyaye mara zuwa rayuwarsa amma dai yana da garanti cewa ba shi ba wuta wa bara'atun minan nifaki ba shi ba munafunci Allah zai rubuta mar wannan in yi wannan kwana arba'in kwana arba'in arba'in arba'in tana da girma a cikin addini kwana arba'in Allah ya sa annabi Musa ya yi azumin kwana arba'in Allah yana fada a cikin Qur'ani arba'ina lailata kwana arba'in haka shekara arba'in tana da girma cikin rayuwa ɗan adam in yi shekara arba'in ɗan adam ibada ba ta haukansa ba sai ya balaga in ya balaga ibada duk abin da ya za a ɗan rubuta mar wani wani Allah zai ce a ɗaga maka har yau dai kamar yaro amma idan ya yi shekara arba'in allah ya ce yanzu da abin da ya rubuta masa yanzu ba shi da hujja hankalinsa ya cika komansa ya cika ita ma allah ya faɗe ta hatta iza balaga arba'ina sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda kuma sun ce dan adam idan ya shekara arba'in to duk wasa ya bari ya ce ya tsufa ko ya tsufa ko bai tsufa ba kai ya yaudari kansa ya ce ya tsufa saboda ya ci biyu rayuwarsa ya ci biyu rayuwa kalla ne al'umma annabi ka ga mutum ya huce shekara 60 ko mutum ya shiga shekara 70 ko ya shiga shekara 70 yanzu sai dai likita ya tattara taimaka masa sai dai allurai da shan magungunan haka dai rayuwa ta bi da zai ninka wata 40 din to kuma yanzu tashi da kyar ta da kyar shekara 80 kenan to 40 40 tana da to haka mutum ya kwana arba'in yana sallolin nan ba a fashi duk kabbarar farko ba ta huce masa ba to lalle wannan mutum ba ya an naɗa shi wali ya zama inda ana da wali ana cewa to an naɗa shi akwai kisoshi da yawa na irin wannan sallah mun ga imamu hassan imamu madina kaula idan yaro ya gane shi yana so da yake yana da hulɗa da america to duk yaron da ya dame shi yana son ya kai shi america sai ce sai kayi sallah tare da ni kwana arba'in ko wani muktarin gani ya fara ya fara kwana ashirin kaga abin ya yanke imam ya ce yanzu abin ya sha ruwa sai ka sako to wannan kenan kuma an ce wani mutum fasiki ne mazinaci ne ya ga wata mata ita kuma tana daga cikin bayin Allah ya neme ta da lalata ta ce na yadda amma ka zo ka bi mijina sallah kwana arba'in kar ka bara farko ta shige ma wannan hadisin take da ka zo ka bi mijina sallah kwana arba'in kar ka bara farko ta wuce ma in dai ka cika kwana arba'in din nan ka bara farko ba ta wuce ma ba ka zo na za ka kai na da abin da ya ga dama ya zo ya fara ya fara ya fara ya fara ya fara har kwana arba'in ta cika ka bara farko ba ta ba ya rena ta ba shikenan sai ya zama ma zai zo ya shige ta ko kallon ta ma bai ce bawan Allah yake ni ba dan iska bane lalle Allah ya mai da shi bawan Allah lalle yana da wuya dai amma dai mutum ko da gwadawa yayi in dai mutum yana so ya reni zuciyarsa to lalle ya gwada wannan an gan shi a sarari duk da su malaman hadisi su in hanya ba ta inganta ba dole sun taba hadisi amma dai wannan hadisi yana daga cikin hadisin da an gwada shi kuma kullum ma ana gwada shi kwarai da gaske ko wani abu ɗanka yake so ko wani abu yake so ko mota ko gida ce ne zan baka amma sharadi kai sallah kwana arba'in tare da masallaci kaza kakka bara farko ta wuce in kana so ka gyara ɗanka in allah yadda in dai ya cika wannan kwana arba'in to ka samu ladabtarwar da ɗan sanda ba zai iya ta ba jimle ladabtarwa ba zai iya ta ba to wannan kenan wannan hadisi yana daga cikin abin da an gwada shi kwarai da gaske kala abu isa turmuzi ya ce wa qarru ya hadha al hadisu an rawaito wannan hadisi an anas da anas mawqufa magana ta anas ce a wata ruwaya magana ba ba ta annabi bace sallallahu alaihi wasallam ta anas ce to kuma galibi in sahabi ya faɗi abu in dai ba wata magana ta zo daga annabi ta soke wannan ba ana ganin wannan magana sahabi ba zai ƙaƙaro magana daga kansa ba ya faɗa in ba ya ji daga malaminsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai kuma in shi da kansa ya ce wannan fa kokari na ne dan adalai ne suna faɗar haka in magana ta su ce za su faɗa yanzu akwai karatun da zamu yi shi ana su da kansa yake cewa amma ban faɗa muku wannan karatu fa sai da na zo fa ban gane maganar sosai wata kaga ai ya fita sai kuma zo in ka ga dama ka aiki da ita in ba ga dama ba ka batta ka je magana da take wala wala wa qarru ya az mawqufan daga Anas bin shi da wala a'lamu ahadan turmuzi yace ban san wani mutum ba rafa'ahu da ya daga wannan hadisi yace ar rasulillahi illa ma rawa salmu sai dai ruwaya wannan malami salmu bin kutaybata sai salmu dan kutaybata ne kadai shine ya rawaito wannan hadisi ya tafi da shi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko salmu ya rawaci wannan hadisi an tuhumata bin amr shi ko tuhumata dan amr ya rawaci wannan hadisi an habib bin abi sabit shi kuma habib dan abi sabit ya rawace shi an anas wa inna ma yuwa ana rawaito wannan hadisi ne hazal hadisi wannan hadisi an habibi daga habib bin abi habib al-bajali an anas bin malik shi kuma daga anas dan malikin qauluhu anas ya ce kaza shi ruwayar habibul bajali sai dai ya ce anas ya ce amma yanzu ruwayar salmi ce an anasin an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddasana bi zalika hannadu turmuzi ya ce wanda ya gaya min wannan karatu malam hannadu shi ya gaya min wannan malaman hadisi ba na dole kowace magana ruwaya ce malam hannadu ya gaya min wannan shi kuma malam hannadu ya ce haddasana wakil malam wakil ya gaya min shi malam wakil din shine malamin imam shafi imam shafi yana cewa shakautu ila waki'in su a fahami to wannan waki'u kenan babba ne an khalid bin sahmana shi kuma malam waki'u yace wanda ya gaya mar wannan magana khalid dan sahmana an habib bin abi habib al-bajali shi ku habibun ne da kansa wanda ya karba daga anas din shi ya gaya masa an anas shi ko anas ne ya gaya masa na hawo irinsa walan yarfa'u amma anas bai daga wannan zuwa cewa annabi ya faɗa ba ya bashi a kan amma ruwaya salmu cewa daga annabi warawa isma'il bin ayyash isma'il dan ayyash ma ya rawaito wannan hadisi hadal hadisi wannan hadisi an umara ta bin gaziya daga umara kan gaziya shi kuma umara dan gaziya an anas bin maliki shi kuma ya karɓa daga anas dan maliki shi kuma anas dan malikin an umar bin al-khattabi shi kuma ya karba daga an umar dan khattabi yanzu ruwayar sahabi daga sahabi wannan ma daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yace manzon Allah yace to a yanzu ko ba mu ji hanyar Anas ba ta cewa magana ce kadai yanzu ga ruwayar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa na hawa haza irin wannan wa haza hadisin gairu mahfuzin wannan hadisin ba a haddace shi da kyau ba ma'ana fassalolinsa ba shi kan martanin karatun ba wa hadisin mursal hadisi ne da akwai gibin malami a ciki in gibin sahabi ne yanzu gibin sahabi an yarda da shi da dai sahabin nan kamar yanzu anas da ya ce umar ya faɗa masa kaga wannan yana da kyau amma da ana zai shiru ya ce na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya karɓa daga manzon Allah ba to yanzu ga jifin sahabi amma an yarda da shi zamanin su daya malamin su daya amma dai kyau da ya ce to amma gibin tabi'i shine yake da tsarin rikici kaɗan tabi'i bai ga annabi ba ya ce kala rasulullahi manzon Allah ya ce to kai na ga annabi bare ya ce a'a abu hurairah ne ya ga ya ce to da ce ne abu hurairah ya ga ya mamu idan da gangan ya wannan sai a ce dan tabbiti ya so mu lalata abubuwa sai a bata hadisansa duka sai a bata hadisansa idan kuma magana ce ko yake ce so ai gani ne kun saba da jin da ce muku abu ya ce ta na ci to ka tsara to amma in ya ya tsallake mutum biyu kuwa to rikici yayi yawa kwarai da gaske mursalan mutum biyu to wannan hadisi mursali ne wa umaratu bin gaziyata shi umaratu an gaziyatan da yace anas ya zantar da shi lan yudirin anas bin malik ai bai riske shi ba sai aka yi gan shi da gaya masa kala muhammad bin isma'ila bukhari ya ce shi malamin turu imamu bukhari habibu bin abi habibu shi habibu dan abi habibu din nan ya kuna ana ma alkunya abal kashusa su alkunya sakin wa yuqalu ana ce masa abu umarata sai yanzu wannan hadisi an ce abu labaziyata da ya riski anas ba da ya riski anas ba to ila malamai su samo wanda ya riska ya gaya mata ga anas in ba haka ba mursali ne duk da suna aiki da shi dai amma da haka dan magana to amma hadisi yana da fa'ida ana gwada shi kwarai da gaske babu ma ya kulu inda iftitahi salati wannan babun abin da manzo Allah yake faɗa in zai buɗe sallah idan aka yi kama in ya ce Allahu akbar yakan yi addu'a kafin ya fara karatu sallallahu alaihi wasallam to me yake faɗa din nan malikawa su a wajen su ba dole bane kawai mutum da ya bude sallah ya fara karatu amma hadisi mashhuri kuma ingantattu hujja ne a kan idan mutum yana da lokaci ya yi in ya haddace wata addu'a ya yi in bai haddace ba kuma akwai malikawan da suka ce ba ko ba ko ba حدثنا محمد بن موسى البصري محمد بن موسى البصري يا بن تدمو حدثنا جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان الضبعي ضبعي شيما يا بن تدمو عن علي بن علي دقى علي عن علي الرفائي برفائي رفائية قبيلة كأسين إراكي da ta yi shuhura da kama muciji kama maciji ya zama musu kaman al'adarsu ne dukkansu sai a ce rufa'i abin ya zama kamar a jininsu yake za su shigo waje da maciji ma sai ya kama sahara to haka ake ce musu a rufa'i yana daga cikinsu shegi babba da ahmad rufa'i to a cikin iraki take wannan kabila to rufa'i rufa'i ne din nan an abil mutawakkil shi kuma rufa'i din nan ya karba daga abul mutawakkil amma rufa'i rufa'i da muke da shi galibi saboda ahmad rufa'i yana da kyau ahmad rufa'i dukan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka mutane suke sa rufa'i rufa'i ahmad rufa'i rufa'i saboda albarka amma shi ma asalinsa mutumin irakin ne wannan kabila ne ya dawo misira ya zo ya zauna a misira ya rasu kabarin sa yana misira an abin mutawakkili an karɓo daga abin mutawakkili an abi sa'id al-khudri shi kuma abin mutawakil ya karba daga sahabin annabi abi sa'id al-khudri qala abi sa'id al-khudri ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya jira da amince Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kasance idza qama ila salati idan ya tashi zai yi sallar dare bil laili da daddare kabbara sai ya kabbara idan ya kabbara shikenan sun mai sai ya ce سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه wannan addu'a shi abi sa'id al-kudi ya rawaito a irin wayansa manzo Allah in ya tashi sallar dare yana yin irin wannan addu'a sallar dare nafila ma'ana wajibi ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuwa mustahabi ce an so ga mu al'umma manzo Allah sallallahu shafa'i da wuturi shine mai dan karfi wani sun ce wajibi ne wuturi wani sun ce sunna ce amma sallar dare shi ku annabi wajibi ne a kansa sallallahu alaihi wasallam to in ya tashi zai yi sallar dare din nan ga wannan magana da wannan karatu da yake in ya ce Allah akbar zai ce subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji wa bihamdika da godiyanka wa tabaraka sumuka alherin sunayenka yayi yawa ya Allah sunan Allah yana da albarka walillahi da suna husna du'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau ku roƙe shi da shi sunayen Allah suna nuna sifan Allah suna nuna aikin Allah Allah ar-Rahmanu Allah ar-Rahim Allah Allah mai jin kai ne kuma wannan sunaye a alamun la alamatu haka Allah ya sakawa kansa ba dan wani dalili ne ya sakawa kansa ba Allah ya ambaci kansa da shi ne jin kai ne tun azal tun bai halici ɗan adam mai sabo ba wanda Allah zai yi tausayin sa ji kansa Allah ya ce shi ne jin kai ne Allah ya ambaci kansa shi ne azurtawa ne tun azal tun bai halicci wanda zai azurta din ba don haka malamai suke cewa mu saki zuciyarmu mu ba Allah mu so Allah Allah da ya ambaci kansa mai gafara tun bai halicci mai zunubi ba Allah da ya ambaci kansa mai arzurtawa tun bai halicci mai neman arzikawa ba yau ne da kuma ya halicci mai zunubin mai neman arziki ya roƙe shi kuma zai hana shi Allah ya tabarakallah Allah ba zai yi wannan ma'ana sunayen Allah suna da albarka bare dan mutum arziki yake nema idan wani malami ya bashi zai iya ɗaukar yaro zaɓi yaro zaɓi wani ya bashi arziki za ga ya sani in tsari yake nema ya kafi ya kafi ko ya dafi ya dafi gashi nan in ilimi ne ya alimu ya alimu ya alimu duk dai malamai suna nan da wayannan nau'o'i da za su shirya wa mutum da dinga to tabaraka sunanka alherin sunanka yayi yawa Allah wa ta'ala jadduka girmanka ya ɗaukaka wa ta'ala jadduka girmanka ya ɗaukaka wala ilaha gairuka ba wani ubangiji sai kai summa yaqulu sannan ya ce Allahu akbar kabira Allah ne ya girma sun ya gudu sannan ya ce a wuzu billahi samiyul alim ina neman tsari da Allah mai ji mai gani min sharrin shaitan rajim daga sharrin shaitan ya abin jifa min hamazihi daga zungurin shaitan da ina neman tsarin bugun shaitan hauka ina neman tsarin bugun shaitan hamazihi ina neman tsarin bugun shaitan ma'ana hauka kenan wa nafkihi da hurawar iblis ya hura kanka mana ba ya sa ka dinga fadin kai ka ji kai wani ne kai ka bi kowa to wannan iblis ya hura ma na farke nan ai kidu girman kai manzo Allah ya ce ina neman yana neman tsari da wannan wa nafasihi da tofin iblis a bakinka ai maganarsa a cikin bakinka ya dinga shirya ma lalata a bakinka ka dinga faɗar lalatar nan kila waka mara kyau ita ce wannan za ka ga wani shaidani shaidancin ya karbe shi shaidan yana shirya magana ta shaidanci a bakinsa in ya faɗa abu kowa sai ya kwace da dariya kai ku da Allah da yi shaidan ya shirya wannan abun a baki da za ka faɗa ma sai a ji haushi amma shi abin ya karbe shi ko kuma mawaki wanda ba na addini ba za ka ga Allah shaidan ya saƙa na hikimomi a cikin bakinsa yana zage-zage in ya ɓata mutum za ga ya ɓatu za a ce lalle wani ya gama da kai akwai irin wannan mawaƙan masu zambo to abu amma opposite ɗin wannan kuma muƙabala da wannan waƙa ta addini shi kuma jibrilu ne yake saƙa wa shi mutumin kirki hikima da waka addini a bakinsa dan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa da hassanu qul wa ruhul qudus ma aka tashi kai waka ka kare mutuncin mu jibril yana tare da jibril wakar addini ta karatu ce ko ta yaban annabi ce sallallahu alaihi wasallama ko ta yaban wani mutumin kirki ce ko ta yaban wani jarumi wanda yake yaki yake taimakon addini a yabi wannan to wannan ta alheri ce ba wancan shidan a ciki zage-zage batsa wake karuwai wake giya wake kaza kaza wannan ta shedan ce wannan abu yau dan uwa suna ba sa bambancewa tsakani duk sai a yi kwandon ɗin abin da baki dai Allah ya faɗi wasa a cikin Qur'ani wa shu'ara ya tuba hukumu da gawun mawaka za ka ga shedanu suna bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ba ka ga mawaka suna dimuwa ba a kowane bugire sai Allah ya ce illal ladzina amanu sai dai masu imani a cikin mawaka wa amilu salihati suka yi aiki mai kyau wa zakarullah suka yi zikirin Allah da yawa wanta tsaro ba da mazulumu suka yi waka suka kare wa kansu bayan an cuce su ko da irin waƙoƙin mawaƙan mu na da irin su shata da mu masu waƙe afirka yan afirka a babbaci yan arewa ku tashi ku yi kaza kaga wannan ba shi ɗanci ba ne amma waƙoƙi na batsa da kaza kaza wannan ai ba sai an yi magana ba Allah ya yabi wanda za su yi waka su kare wa kansu tabaraka wa ta'ala to ba irin wannan manzo Allah yake neman tsari da shi ba sallallahu alaihi wasallam qala abu isa tirmidhi yace wa fil babi a wannan babi an ali akwai hadisin da aka bada daga sayyidina ali shi ma addu'o inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ƙarshen hadisin sayyidina ali manzo sayyidina ali ne cewa a sallan nafila annabi yake wannan sai dai kila malamai sun ga ko a sallan nafila a yi ko a tafarilla a yi wa aisha ta akwai hadisin sai da aisha ita ma akwai nata karatukan da ta zama da Allah yana yi addu'o'in da yake in zai bude sallah wa abdullahi bin mas'ud wa jabir da jabir duk akwai ruwaya su wa jubair bin mut'ani da jubair dan mu'az mut'ani wa bin umar da abdullahi dan umar amma maki akwai ruwaya tirmidhi akwai ruwaya abu huraira shi bukhari ya kawo ta hadisi ne ma ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kada sallah kuma abu huraira da ce ta daraba Allah sallallahu alaihi in ya tada sallah zai dan tsaya kadan Abu ya ce ya Rasulullah me kake faɗa a dan wannan shiru da kake kafin ka fara karatu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba hatta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma nakini min khataaya kama yunqa sawbul abyad min al-nar Allahumma rasini min khataaya bis-salji wal ma'i wal bara sai ya fara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sai kuma ya fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisin Abu Huraira ne kala Abu Isa ma Bukhari ya fitar da shi kila saboda malamin sa ya fitar da shi a sahihin sa dan haka ma bai maganar wannan ba kala Abu Isa Tirmidhi ya ce wa hadisu Abi Sa'id hadisin Abi Sa'id al-Khudri ashharu hadisi shine mafi shuhura fi hadal babi a wannan babi wa kad akaza qawmu wa'ansu mutane sun dau wannan min ahlil ilmi daga malamai bi hadal hadisi da wannan hadisi na abi sa'id din mutum zai fara sallah subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka allahu akbar kabira a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min hamazihi wa nafsihi wa nafsihi wannan a zuciya za a fada a zuciya za a fada a zuciya za a fada wayansu wa amma aksaru ahalin ilmi amma mafi yawan malamai faƙalu bi ma ruya annabi su kuma sun tafi hadisin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu ya kasance annabi yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka idan mutum ya duba sai ce ah to me bambanci da wannan da wancan su malaman hadisi sassala suke duba kuma wancan yana da ɗan ƙari kaɗan akan wannan sai dai idan ƙari ya zo daga ingantacce daga fika to an yarda da wannan ƙari shi yake dora akan wannan ba ƙari sai dai yanzu sassalar wannan hadisi kaga dai iri ɗaya ne da komai amma sassalar wa haka za ruwiya haka aka rawaito an umar bin al-khattabi daga sayyidina umar wa abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin mas'ud ba wai malamai sun dau hadisi ne dan an rawaito shi daga sayyidina umar ba ko daga abdullahi bin mas'ud ko ko dan an rawaito shi daga sayyidina ali su malamai ba darajar mutanen suke dubawa ba sassala hadis inda a cewa daraja ne wa ita ce da maganar manzo Allah wa rauna ko abu ba ba maganar ake duba ba wanda ya zo da ita idan wanda ya zo da ita mai wasa ne sai ake karɓa ma gaba ɗaya saboda kiyaye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal amalu ala hadha aiki akan haka yake inda aksari ahlul ilmi nan ga tilin malamai muna tabi'ina daga tabi'ai wa gairi da wani su wa qad tukullima an yi magana fi isnadi hadith abi sa'id akan sanadin hadith sa'id kana yahya bin sa'id ya takallamu yahya dan sa'id yana magana fi ali bin ali rufai akan wannan malami ali dan ali rufai wa qala ahmad ahmad bin hanbal ya ce la yasuq hadha al hadith wannan hadisi bai inganta dan haka malamai suka fi bin wannan na kasa حدثنا الحسن بن عرفة حسن بن عرفة يا بن تدمو ويحيى بن موسى يحيى بن موسى قال سنشي حدثنا أبو معاوية أبو معاوية يا بن تدمو عن حارثة بن أبي الرجال دقى حارثة بن أبي الرجال عن أمرتا دقى معتا دعيك شمة أمرتا عن عائشة إتكم أمرتا تاكر على عائشة قالت سيدة تاشي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلى رحمة الله سوى تعزيش أكثر شيء إذا افتتح الصلاة إن يبوء صلى قال سيتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا دي إلي إيه إتما رواية إلي قال أبو إيسى أبو ترمزي يتي هذا حديث wannan hadisi ne da lana arifu ba san shi ba min hadisi Aisha daga hadisin sai da illa min hazal waje sai ta wannan fuska kawai muka san wannan hadisi amma mai sharhi ya ce ba haka ba ne duk da turmuzi bawan Allah yana daga cikin ginshikan hadisi amma dai ya ce bai san wannan hadisi ba sai ta wannan fuska ɗaya a akwai fuskokin da wannan hadisi abu dawo da ma ya kawo wata fuska in ji mai shari abu dawo da ya kawo wata amma bai cuci turmuzi ba iya kan abin da ya sani ya fada ilimi yana da yawa ba wanda zai ce ya yi kewaye da bai cuce shi ba abu dawo da ya kawo أبو داود يكتوى حدثنا حسين بن عيسى حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حرب الولائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قدوة روايكم دقا أبو فقال إذا أتي يتوجه هنيا كل بحركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عائشة تتمنى الله يكفن شيء إذا ابتتح الصلاة إن يقول يصلى قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال أبو داود abu dawud ya ce hazal hadisu wannan hadisi laysa bin mashhura an abdussalam bin halul bai shuhura dai daga abdussalam dan harbi ba amma dai shi ya rawaito shi bai rawace shi ba illa an talqu bin ganami wa qarrawa qissata salata an budailu ya faɗi kissa sallah daga budailu da kowa to wannan kuma ya zama dai wancan hadisi da Tirmidhi ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu ba wannan shi kaɗai ya rawaito wannan hadisi ba akwai wanda suka rawaito shi Allahumma salli ala hadi la alhamdulillah idan mutum ya haddace ba zai shi ya dinga buɗe sallah da shi in kuma da shi ne abu da aka cewa shi kenan ba mun kawo su a wajen su na dole ba amma dai hadisi hujja ne akan mu da imamu